duk za su ji da yi ne kan saboda an yi shi ba wani abu da yana sani ga Allah tabaraka wa ta'ala wato na mun ce mun ga na mun ce mun ji kamar wannan da yake mun ji kamar ya ce Allah ya yi da zan bukata shi ne ya ce dan haka yi wato ba haka ke yi ba ala dan sai mun abu yana ba dan haka yi ba ba yi ne su ga Allah to dan su zama koma kan ma'anin da da zama asalin shi ne ma'anin na haka Allah ya zahara su da ba su ke da gori ما أريد منه من ما نعلم أن في أولين هذول يقول إنكم من لا نعلم أن في أصل ما نعلم في جيدا أما لكم يكون ما نعلم أما لكم ما نعلم أن في أولين في جيدا ما نعلم ولا نعلم ولا تبصر ولا نعلم ما نعلم في الدنيا ولا يعلم ولا يعلم وما أريد أن يكون لا نعلم في جيدا ولا أمر ولا سيد خب ولا نعلم ولا نعلم ولا يعلم إن الله هو الرزاق هو الحكيم shi ne mai yawan rubutawa dai ma cikin rubuta a cikin dukkan kafin ya ba da rubuci ba shi da iya kan mun ko wani ba mutum kan yi rubuci a cikin wanda yake mai karfi a duk da ya raba shi naka ne ma bai kashi gidan shi kuma bai tare da kai ba ba mu dama فإن ظنوا ظنوا أن يتأذنوا لأصحابهم فلا يتأذنون أكيد من هو أكيد كيف يقول الاستعلام wanda suka bari shi amsa sun ga rasu da kuma da kayan shi na da bakai da kusa nan ba kawai yin da wani akwai da shi da kuma da azaba da azaba misala da ruhi an kana da shi kana da ba ka ne abokan sa na hali shi na da kafu da wani da ke gaban na sa ji na sun rage ne yin karatu ko fara sa shi ne sun ne yin karatu da azaba da zuwa azaba an sa karatu ne wajen lalin kitabu shi da yake ya fara zuwa ranar aljanna فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون duk azabi dan nan azaba ya tabbata ga wannan da suka kafu yin yi ma'ana shi ciwo ne ciwo da na ga mutan su a duniyar sa a yau ya mutu ciwo al-yama بسم الله الرحمن الرحيم وطور وكتاب مسرور وإن كانت الجنة التي تنزل عن موسى أي الجبل الذي كلم الله عليه موسى wanda Allah ya rantsa da Musa akan wanda ya rantsa da shi wanda ya rantsa da littafi da turin abin rubuta wanda aka rubuta shi wanda wanda shi a matsayin da ta ya shawarta ta tawar kenan awon Qur'ani ko ko Al-Qur'ani shi ma na an rubuta shi a cikin mata wanda shi a matsayin da ta a rantsa da shi ne fata da shi ya rubuta gurbin da Al-Qur'ani shi fata da ya rubuta shi والبيت المعمور هو يجي البيت المعمور مثلا يجي على سوى تبقي هو يجي على البيت المعمور في السماء الثالثة على سوى تبقي أو الثالثة فوق أساس يجي أو الثالثة فوق تبقي يجي na yaron da abin da dai yake da Ka'aba yake da za su kuce dai yake fado kan Ka'aba yanzu mun kulle wayoyin sabuna alfa malaki malaika da mutum da yake ziyarar wato baitul amur a kowane yi baitul amur a kowane yi يتواهي في دواهي والصلاة بالصلاة لا يقولون بذلك كونوا لكم إليه إلا غريب أبدا هرى أبدا وتدلوك إلا كونوا الله بيت دواهي في صلاة فالسيئة يجيك لما ذات دعوة إلى يوم القيامة إلا ما يقع جسد الله يجي لكن إلى يوم القيامة شنكو مزيد الدنيا لا تجي إلى يوم القيامة كان بكتبك وابتكاري مصدر من الملائكة ثم بكتبك وابتكاري كبير عن أجل الكتاب وابنا ولا هذا يدل على أن إلى يوم القيامة جزء القيامة بعد مدة وسقط الورد ubangiji ya rasa da yake da mun daukaka aiki da mai ita ce nama wal bahri mazmun wal yawmi da kulli wanda yake abin cikawa ai almazmun abin cikawa wanda yake da ne to duniya gora da inna azaba rabbika rajin dole ne ka ce dan kalli alamar wajin da wallahi da kuwa ne da nasu ne sauka ne da yake yake ne ga wanda yake da je subhanahu wa ta'ala imam yake jawabi an hudu azaba rabbika da yake ba wanda yake gudu ne تمر السماء وما السماوات لا تموت wanda yake da kan ba abun ba mun ne da wani da wani zai a kuma da da kuma ta haɗa da yake da shi da shi da shi wanda yake da shi da shi da shi da shi da shi wanda shi da jiban sai da rayin da da zuwa ruwa da shi sai da shi da shi da zama hawa kula da sura mun da shi da zuwa da nan ne da kuma kula da nawa wa da kuma hannu ba wallahi ko Allah abin da yake yi da ya mutu shi ne da ya فويل يومئذ للمكذبين إنما دام شدة الأذان إنما دام عليه يا القيامة يا تبدو مسؤول مثل الرسل على الذين الذين هم في خوض يلعبون كل ما لم يكتب أذان كنت أوقات كما على السمال المالي أي يتشاد لنا بك تجلى تكبر الزكاة يوم يضعون أن جهنم الحرام za a tuntura su zuwa wata jihar da za a tuntura a yi tuhu muna tuntura su da izini da tsanani madadin madadi ne ne yawan da ne da yawan da ne bayan an tuntura su da tsanani yau tsarin mu a ce da su sarkitar don kurin sawa na da ke kwanci ya tukar jihu mu a ce wata ita ce wuta wadda ku kuka zo kuna fere wata da wuta idan ni da kuna cewa yanzu ne mutu ga ta ita ce wannan ga ta kuna cikin da a ga tiyoyin haɗa kamar jumla su jihu da kuma wannan shi ne cewa da suka yi imani mai tsanani labarin da kwadar da alhakana shi ne zuwa da ya fi kamar ta da kuma kuma ba da yin da ya fi ne to duniya a nan ana ikilashin ka bisa a salam mutum iyayen mutum ma zuriyar sa ne in ya ce kawan aikin da mutum yi ba don in darajar da ya yi sun ba sai sun yi wani haka na da rasta su ne ya'yan sa Ubangiji ta ala yake. Girgin girma ta wuri ba ta kaga zuriya su ne dinnan iyayen sa ake yi. Ma'ana, shi ne wuri ne. Idan aikin da ya zama wuri yawa. Ni, sai a rikar da wanda yake koma bayan sa cikin aikin da shi ya zama ɗane ko ko uba ne.
ويلحق بذريته الحسب ذرية بالسبب wato wato abin zuriyar sabari ta rasu da zuriyar nasaba zuriyar nasaba nan da aka faɗa to zuriyar sabari ma haka take ta rasu da ita وهو المحبة shine soyayya فإن حصل مع المحبة تأليم idan sanar da ilimi ya hasala tare da soyayya أو عمل ko ko aiki كان to أحب sai ya zama shi ne miji cancanta da rukuwa ma كالسلام ina misali kamar almajirai da malamoji فإنهم يلحقون a malamai ana riskar da su da shehunan su وأشهاد da الأحباب shehunan shehunan nasu ba يلحقون بالأحباب za su rufe da shegunan su إن كانوا sun دونه suna mafi bayan su a cikin aiki والحسد في ذلك asali cikin wannan kuwa عموم قوله umumin faɗin annabi sallallahu alaihi wa sallam تعالى على حال الجنة لجنة idan yan aljanna suka ga in zuwa ga aljanna Allah ya annabi فحدث عدو sai ɗayan su yi tambaya da أبويه iyayensa biyu وعن زوجته ya tambayi mata maza da وولده ɗansa فيقال ko ko a ce da shi
إنهم لم ai su mutum su darajar da kan ba فيقول sai ko ce يا رب ya Allah
إني أملك ai ne aiki ne saboda ni da su wani kare ba kai na kare ne ba ba يؤمر shi ke nan sai a yi umarni a ce a rukar da su da shi sai a kai a kai su inda yake
بذكره to wajen jiran jira kuma don ya gaba to
وقال له الروم nan zaro ya ce في بيان البكلي بكلي شرائط البيان ji mala'isul bayani ji bayan ji ma'ani da zakin ƙurani ji ne nan ga wannan ayoyin wannan هذه بذرة ذرية idan halittar zuriya ta abu من الأبي daga rasu daga babu نعم سليمة in ta abu kubutacciya طيبة tsarka عاملة tsarka صالحة لقبول معرفة الله wato mai kyautuwa da karɓar sanin Allah ولم تتغير ba ta yanki ta ba تأثير رطوبة الأبدان daga kuma tasirin wannan abu ta kishi بقوله عليه don haka mazana ya islamu مثل مولود يولد dukkan abin haihuwa ana haihuwar sai yin halittar islama أبواه iyayensa biyu sun ce yin gangar da yi sun sa rantar da yi ko yin wani gangar da yi فإذا بكي على النعج الأول idan ta wanzu bisa kamannin fari هو دل إليها فيء هو دل إليها فيء فيء wato kwarai ya sadu gare ta فيء مباشرة نور الحج kwarai ya rungumar hasken Allah ya inganta ya same ta ولن تتم ولن تتم عليها الأعمال wato ayyuka ba su so gare ta ba وينزلها الله to sai Allah ya sadar da ita إلى درجة آبائه zuwa karkar iyayensu da وأمهاته uwayensu mata الكبار manya
من المؤمنين da kamilai إذ هناك أتم أرواحهم domin domin can ne أتم أرواحهم domin ya cika rayukan su a can da hankulan su da bukatan su ومعرفتهم da da da da sanin su بالله da Allah عندك مشاهدة yayin kashe yayin kashe da aka yi musu na ganin sa وقري بأنوار da su جلاله fitowar hasken girman sa ووساله da saduwar sa da وكذلك هذا المريد haka na halin musulmai yake عند العارف wajen rarrai يبلغون إلى درجة كبراء ana isar da muridai zuwa darajar manyan su da shugabannan su ما آمنوا muddin da muddin da sun yi imani da halayen shugabannan nasu وقبلوا كلامه muddin sun karɓi zancen su to ko su yi aiki irin nasu ba irin matsayin da suka da a kai su nan muddin da sun yi imani da halayen su sun karɓi zancen su kuma suna kai su Ni, كما قال رويلون kamar yadda ruwan yake a ƙarfashe sirrinsa من آمن بكلامنا wanda ya wanda ya imani da zancen mu wannan jin wani من وراء سبيله bayan tsakaninsa da shi akwai hijabi saba'in amma sai imani da shi من to أحد ina daga cikin halin tare da mu yake inda muka je zuwa aljanna ya shiga
وقال عليه السلام ma'aiki ya gani sura mu yake من أحب قوم wanda ya so mutane فهو منهم to yana cikin su ne shi ke nan ba da magana Eh, ba da magana a cikin shi to قال تعالى ubangiji yake من يطع الله wanda ya bi Allah ya bi manzo أولئك مع to wannan yana tare da waɗanda Allah ya yi wa gare su daga annabawa da siddiƙai da shuhadawu da salihai ولا تعجب من ذلك kake mamaki ko daga wannan فإنه تعالى domin wani ya ɗaukaka مع مبلغهم ya isar da su ne لا أعلى الدرجة zuwa mafi ɗaukakar darajoji فإذا كانوا في منازل الوحش idan suna suna cikin masaukan nan na ɗimuwa يصلون sai su sadu إلى الدرجات zuwa darajoji maɗaukakiya في منازل إليها ya ce Allah su sadu gare ta ba إذا كانوا في لجهة domin في مقام a cikin ba samun saduwa عندها عندها سبعين وما كتبت بين سنين وما كتبت بداية الله لكنه وما ألتناه من عمله وشهد متوهم وبذكر الله ألتنا وفكر ما ألتنا ما نكتناه بغير لم تكن شيء هنا أبنى وغير بقائك بغير الله يلتنا بإلهي يزادوا إزائي آية في أمر الأولاد في عيش نهاية ما تبغير يقول أسفين عيش مليم ما كل امرئ بما كسب رهين كون مسلم وتوجيه لن يهد أبن دول إلا أن يهد أبن دول من هاي النبي على خير أو شر القرآن مرهون أولي من عالي عيشتها يواحد بعد كشف الشر بشر وإذا ما أصدق الله تكون بالخير دعيني وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون من بقيان الجنة لما نازلناهم من قال الجنة هي وقت السمون وقت الكبا ما da wani cikin bayan lokaci din kara sun sake su da abubuwan marmari wala hanyar da nama mai ma shi huwa daga abin da suke marmari wa in lam tadhu ko da basu bayyana shi da rai da neman sa ba yatanaza'una fiha ka'san la nawun fiha wala tasi wa bi an janna wa to ta a daura suna ne ke ce ya mai nuhu tsakanin su fiha ai da nasu cikin aljanna suna ne ke ce ya ka'san ai kan mai iya su gidan aljanna lalazin fiha da babu wani a cikin da aiki sanarri fiha babu wani a cikin magana da sanarri fiha saboda kanta ya kawo da zai a kowai don ka gano su wala ta fi babu yin zuri da yi da kan yin hagu da zai riske su yi ta lafi hagu da duniya sabani ke duniya tana sa rai da wani kuma yi kan da zuri da yi ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وتيعرفوا أن السنة سنة يوم عليهم وكان الجنة عليهم بمثل أيهما ai arika wanda suke bayi ne na sunna su an yi su ne saboda su kan nan kai ya ce yaran nan suna da kyau wala da hasan da nadaha da iya da da iya kawo abubuwan da ake nema sai na ce su nuru nuru ne ba kamar da abin sun cewa musulun abin ce a yawa su da cikin kwanzu da yana mu da wani wuri shi ya yana cikin kwanzu za a hasa da yanni ya fito da kyawun su ne ya a cikin wani da وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون يا أخي كيف بارين أنا الجنة suka gabata duka bayan suna tafiyar juna ai ya tsalu ba ruhu ba ba ni kan aljanna ya zama yana tambaya shi ba amma ka zuwa ne da abin da suka kasance a kan sada wa ta lu da abin da abin da kuma yanzu suka sani ne zuwa gare shi sallan zan dan yin daji to ma da labarin abin da suke kan sada a gidan duniya wani zan mu rage da tsunja wahala ka ni ka ga ya mun da kai an bara kaza an kaza an ji kan abin da gobe kai sai an bayar da ga gobe ga mun ga ne ga mun ga da kuma ga zuciya mun kuma wa shirahan nan gudu shi ne da ni'imar Allah sai suka ce yaya قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مسلمين يزكى رأينا النبي لا يزكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يواتي معلم شرابا suka ce mu dai mun tabbata kan mu gaban zuwa aljanna nan a cikin gidan duniya bi ahli na ma da jiki a duniya mun tabbata mun ciki ya ta yi da wasu tsoro ne ne azabin da ne ga zabar Allah ta'ala kamar nan Allahu alaina ukiyana azabar samu idan ma sai mun bai wa lokacin da yake da gama wa kana shi da mu azabar samu azabar wuta annar azabar wuta ce an ce da wuta samu ne ne da gode ya da wani shiga cikin wasa cikin mazarfe kuma kowane garki sai ta jiya wa galu sun faɗa shi ma dan ne الهدى إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم ولنا ومن تبت من قبل سلسان لما أجد من السنين يدعوه من أشياء الله تعالى أي أن أبده من أول كامة موجدين من الرحيم تنزيدي أنه سعدي بكثر قوات إنه إسنا ومن إسنا وإن كان تعليم من كونك يا من إلا لي وأنا ومعنا ومن فجأة أبعيد وجاء ما أشي أنه تعليم لحظة تعليم ليلة فلكما أنه هو البر من أكيد سعدي المسلم يشوشها الصادق من جسد يؤدي اسم الكون الرحيم العظيم الرحمة من جرم الرحمة فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون يؤدي يا رسول الله دمك دوام على تشريف المشركين وتجرد أدب المشركين ولا ترجع كرك دعوة أنت قبل أموال من تكتب بس يا رسول الله يكي كرك دينا عليك أولي لك نرزوش لكي كامل وبوكا بيكي كرك دينا ومجنون ما أنت كتير وأنا فأنا كتبنا كتير وأنا أقول لك يا رسول الله فما أنت كيف كلام da kan yi mu kan yi masa da duk niyyar da Allah ya masa ai in an yi da niyyar da wasu da ya rage gare ka ma bika yi nan da kai ba ko gane ba kamar ma shi ne labarin ba wala majnun ba majnun ne ya gaba su da ne abu an sawa ne gare shi am yaquluna sha'irun natarabbasu bihi rayba al-banu amma la bal bari suna hada ne suna cewa mu shi wannan Allah sha'ir mu a shi mu je saurari ne da wani amsa kan zamani gare shi ne saurara kan shi ta ta janna har ya kare shi kuma ai hawa da sanda har bijin sauran ramar abci abcan zamani ta amfo masa sai halika ya halaka ka ga yi kuma yadda da ba wani sai halaka mai su ara da waka an yi waka iri iri da sun da ni ma ga ni kawai ya kare da ni aka rabbasu fa inni ma kullu to qul tarabbasu ma inni ma kullu mutarabbin Allah ya bi ya rasulullahi tarabbasu billahi saurara Allah ya raka na ni ma ina da yi ma sauraro tare da kunna sauraron halakku halakku ko wani mu ja ka wuta zawa da ko da take da hannun annabi yau ba da ranar bada wa kana musu wal intizaru sauraro am ta'muruhum ahlamuhum bi hadha am hum qawmun ta'qilun bal ya kuku hadula zulmi wa qulil qulu ma hadula zulmi wa qulil bi hadha da wannan qawli ai qawli ne da fada shi mu ga annabi sahiri ne shi yan garin da yake da ya bar haka kahirin moga shayirin mawaki da jami'in majnun ai na san da mai zalika wato ha su hankula da su wance su da wannan ba an yi ma ya bane bari su dai mutane ne tsaguna masu zuci ce masu zuci masu zalla ke iya kabi na biyu da dami na biyu an ya kulu na tsakawala an yi ma ya bane bari suna cewa ba za a yi musu rakar ƙur'ani shi ƙashi a ƙur'ani su ga suke lalle kasa da kyau da ƙashe su ba na yi kuma ban zai iya yi ne kawai ba shi ya suke shafi ya ƙaga ya su kula da zai girman kai ba su yi ma ne ba fa in ƙaru idan ko sun ce in ka raka hushi ƙashe shi. Faliyatu jari da yi da yi ɗin gano sarki in sun zama gaskiya suke yi kauni sun fada su ci annabi da yi alƙur'ani da su wani zance mai irin wannan su ma larabawa ne masu nasara ko da yawa wanda suke zuwa da gashi an a taro ba da tunani ba su je ruwan abin da suke damar ya banza ko su zance da suke damar da yi ko su kawo su kisa a cikin mai gida da su wani zance da alƙur'ani da yi su zama da ba a kayyar su irin zanen gaskiya suke annabi da yi an ku da kone wa yi shari na muhimmin halin ko ko ba da shi ne ba da komai ba mun yi da hadisin ba da ma da shi ba ha kuma suka faru ba ma da shi ba ko ko a su suka halitta an zo mu ga wani da mu ta maka wala in kana hari in ba harkanta wani abin da ne ta ko biyu da tarihin ba da ma da shi ba wala wa duri ba ba harkanta wancan ma'azuri ya salu kuma da zai halitta wala mun da rahu ba mu fara gare shi ne kan kan da wanda shi huwa Allah shi ne Allah alwahi guda ya salima la yuhi illa hu lam yama fi kai tashi wa yuhi illa fi imani da kulli da manzalsa wa kitabihi da littafin sa amma kana kun samawati wa la gobe suka halitta da mai da kai wala ya kira ala halitta ba zai yi ko halitta saboda kaza inda Allah ya Allah alhamdu kuma da mahalici salima la ya abu da hudan da za su bauta masa ba anna yu'minun balla ma su yi yi da Allah wa illa la suna da yi da amanu bi da yi da su imani da annabin ba amin da hum khazain rabbika am hum al-mutayyibun wa kuma da su mu bangine da yana wajen su ne nuna da mu da annabta wa rizqi da arziki wa ga yi ma da wurin su ta bayan ku su balle su yi ban shawo wa suka so ya shawo da abin da suka so domin wannan sun ce wai dan da ba wani annabta ba annabi ba to su ne sun ka annabta ne da sauran arziki wani ba su da yana ba ko ko su ne alwasai da nuna ya da mutu zan jiro ya san da aka buta shi aljabaru da masu girman kai wa fi da hufi da mutu sai da nuna illa sai karari wa mutu da mutu zanen sa bai fara da bai kara am da wani kullamun wasan ruhu da biyu ko ko suna da wani tsari ne barka mahaya inda sama ya zuwa sama da za su wanda nemo shi shi da su wato mahaya ya ta baya alaihi akan gaban hawa ta su su dinga neman jiwo kalama da wala ya kitu bushen mala'iku hatta yi su zama mulaƙatu da biyu bare har a ce jayayya da annabi musu ne gani yi rayuwa a yi a wasu to yin da an zalika in su da wasu suna zuwa suna neman jan mala'iku kan ya su musu ne hu ne su da an yi mulki ne wato neman jiwo bushen mala'iku a ciki ai mun da yake shi ba ya ne da dawon yin alaji a kan wato mahayayen nan to zo ne su tsarin da wasu hujja mu yi ne ai hujjatun da hujja bayyana ta bayyananiya wa'in hatin wa'in wani da bai ya zo za yi yi zai saboda kawo wanda ya wa ya kamata ya wasu an da rai cewa wa ya kuma rasu da ya yare za ta na Allah saboda ya kada tsara wani ji ya ce amna hul banatu wa kumul banun kuma ya bata ne ga Allah ne ne yi zai ku wai ya wasu shi ko ke ya ya maza da Allah Allah ya dauki ta amma za abu ga wannan abin da suka riya shi an ta aluhu ajran fa hum min rajulin muslimun kuma kawo ke da Allah ya rasulullahi alama yi dawo yi duk abin da kazo su da kinda yana ji da ji kawai suka zama musu kanu da Allah ban nan ya wani magana saboda garamar da ka dora musu ainihin yin da zaka daga ran kan abin da kake ji ya dinnan bulashi ne na saboda haka ba su musulun ka su ba yi ba an in da hum law kaimu fa hum yakdumu ko ba kai yana ne a wajen su akwai irin huri ne ne ba ne a wajen su suka zama suna rubuta zalika wannan abin da suka zo a gaiba din hatta yin shi na mai guda ba su nabi sallallahu alaihi wa sallama har ya yi da annabi wato makka ne su ba su cikin dajin alkiyama وأمور الآخرة لما الله العزيز أيوب عليها عليها لا تنظر أم يريدون كيدا فذلك أنت أعلم ما يجيش جيش إليك يا رسول الله ليمون يبوك وإذا هلكت كيدا لدوات كيدا شارا الذين كفروا هم المكيدون وتسوى المسك كفرت النماسين دبرت بريا لكيدات الوطا لذلك سوى الله ما أساش عليك يكون لك غليك أما يسرع غراك أهل بكوتا ومسهل بكوتا ko kuma ma da kin ta ne ne ne tsari da wani da kamun abu da yi ya halaka shi da shi wanda shi nan da mu wani wani ta a ko ba samu kai guri da kabila daban-daban ko da samu shi da ya cikin kabilun maka in kowa zai san da shi da zalla cikin da yusa tsari zai sai da ba cikin kabilu suna damar wai da zai yi annabi to Allah yake to wallahi da kuma wannan shi kamar da wani ne da zai yi annabi din nan kuma da shi ne su ne ababen ba kai mu mun da nan da shi ne da zai yi kuma da mun da ababen da zai yi ba mun da kuma ababen halakarwa هذه هذه الله على شيء ما لا تهمل إليه ثم أهلكهم بهلك الصفوف بدل أبدا والنسبة على إليها النسبة والنشاورة بالصالحين كثيرا أن تقول ما لا يكتا يكون واقع متكفاءة wanda kasar nan duk sun shawa sai kuma ga shi da annabi wani yaki mata an kashe shi kuma an yi wani rama ce da aka rama don shi an rama annabi duk shi aka rama kuma sai da ga haka kan don shi na sun shi da rauni أم لهم إله غير الله كما سورة دولو بيه لبدا تنسل وتاء ويوكم ما عنا ما سبحان الله عما يشركون لكن تبدا جعلنا قبل نبي جدال عربي جيد الشمين الأسفل الآن يدلو معك والإسم هذا إسم هذه بأمن أبكي وأشياء تبوكو بول من الناس لك ليس كبيه سبب نقول العيش في الوقت وليه يقول كل الظروف وأن يروا كسفا من السماء ساكفا يقول سهاب مركون لما تسكتوا أتكسوا عيب على ما أريد da mutum na musagir yana da fatuwa a zai kawai kamar ɗazu kuma da suka ce da annabi ba su ce da arewa kin zama milan sama in kai gaskiya ne ana ya kuka sayo da yankin sama wani baki da ai ibn to yanzu da za su ga yankin wato ya da za su ga yankin zai zama daga sama ta alimin nan a zama nan mu gari ya kuma sun su haɗa wannan su haɗu yi yi wa barku abu ma farawa a yanzu kana shi mun wanda yake ma ya yi juna na na rajibi da lamu ƙoshi da shi wala yi ne za su yi ma yake ba فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يفرحون wai da nan ya rasu da lani ba su ci yawan da za su yi duki har da yawan ba su da wanda yin su wanda za a matar da su a cikin ayyamin su da wanda za su mutu a jiki يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا ولا يسعين فلو يجي وانت ما تيجي تقول ولا تموت ولا أوبا مثلا ما تجي يمين وهم بلا وهم بلا وانت ما تيجي تقول ولا تموت ولا أوبا إنما لا تجي تقول لا لا يمنعون ولا كي يسعين العذاب للعذاب رب العالمين أجل الله يرى وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ذلك أبدا عذاب كما كما ما يمنع كما ما يمنع وانت كما لا يشتغل يجب أن يكون لكان أجل بناء على الدنيا قبل وجوه وما مجوه وقلبه سألك مثل عذاب كلي دليل والبحر الهي سبع سنين في كلع بطل ومن كتل بجيزة كبير من بدر لا نبدا ولكن أكثرهم لا لا يعلمون وكذا يا رب استمر العذاب سوى عذاب ينزل به الناس وكذا يسمى يصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا يا إلهي يا رسول الله إن كنت هجا من كدور شهري هجا hukunci da majalisin ka da yi wannan hukunci da Allah ya yi sa guri shi ke nan yin malami da wuce shi da yi wato wai ma'ana cewa hukuncin da Allah ya hukunci Allah ne a hakuri domin jikin nan ba ka wasu dan nan muka kuri ga sako hukunci ne na Allah hukuncin nan Allah ya zaka masa hakuri yin halin da shi da Allah ya yi wala ya rike da baruka kada ki zai ka yi in ya rasulullahi sai nan kai ina yi da ayi na kana maganar mu muna ganin ka ai mar'ayi na kana maganar mu da za ka muna ganin ka wani hawan ku muna kiyaye ka وصيد بحمد ربك حين تقوم kuma yi tasbihi ka tsarkake Allah mutum da kisa gana da kidayya da godiyar ubangijin ka ai kun ka ce subhanallahi wa bihamdihi hina taqumu sannan ka tashi ne da zalika daga bacci ka aurin mace da suka gogo daga mazaunin ka ba sannan ka rana mazaunin ka wato ka tashi sai subhanallahi ko na haka wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ce wanda yanzu in zauna mazauni idan kun ka yi yawa a mazaunin ka ya tashi daga wannan wuce subhanallahi wa bihamdihi ka ce da zalika na ta sun rubuta mun yi ka abin da ya zo a wannan mazauni Allah ya yi Thank you.
ومن الليل فسبحه والجبال النجوم كذلك وبين والسنين حقيقة الذين حقيقة أيضا درع والجبال النجوم دما يموت كمان تورعي أي كما بروبها بالدور المزدني أي كما بروبها كشوات وتورعي سبيه كذلك الله أيضا هما أو أو أو أرسله الأولي أو سلي أو سلي كوكو معناه تسلك يسلى في الأول السنة هو الكوكو صلى الله عليه وسلم magariba da isha wani sani ko alfajara sallatar ga urkon alfasan almujir zalla almujir wani na su ce a suha sallah asuba ce بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا aure هوى na ubangiji ya rantse da tauraro shi ne a sura ya tafi wannan zaha ya da tauraro nan za ba yi fuku ubangiji ya rantse da shi ما ظن صاحبكم وما aure ya ga waɗannan kawai kenan ma abuci kuɗi da yin bambanci alaihi salatu wassalamu ما ظن بذكر ما أن أجد الهدى بهي الشريعة وما دوا مزالنا ما دوا ما لا وصل غيا مزالنا بيتبع الشيطانية على غير مباشا با وهو جهاد الشيء يقولي في جاهل في إشتاج من إشتاج فاسد مباشر فشل روتي وتشيء جوا وعيش رانا قوى مصير قاسة سيئة من عيش لأنا باشي جاي شو أمشي هذا تبشي من إشتاج فاسد فكانوا فتعالى وقال wannan ubangiji ne wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam raji da abin da kafirai suka ga ya maka to gaji wannan daga cikin kaidojin Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abin da manzo Allah ya fito da annabawa da shi manzo Allah annabawa yana da wani da annabawa ba su kai wannan matsayi ba duk annabi idan mutanen su suka ga masa mummunan magana to shi annabi shi ne zai rama Allah zai rama masa ba a gani eh wani da zai da yake shi safahani da kace da annabi annabi annabi annabi hudu mun ga da shi yau da annabi hudu ne ya wani ya kawo da shi safahani to ga ni wannan nan da yake shi da lalaka da kace da annabi hudu mun ga da shi mata sai ya kawo da shi da lalaka ba ni da bata ba ba ba kace ne ba da annabi dan gawar nuran abu shi annabi zai rama ita abin nan da kuka faɗa ba haka ne ke ba kaza kaza ne shi zai rama to ba za Allah sallallahu alaihi wa sallam shi idan kafirai su yi a masa magana ba zai rama ba Allah bai zai rama ba kamar yadda an kasu su ga Allah to a sai zara manzo Allah rama ba da haka ne kan manzo Allah da Allah abu dai abu dai ne kullu in sun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya rama in sun ga Allah sai Allah ya ce kuma kai za ka yi kai za ka rama wannan rama da biji dan da suka ce manzo Allah ya fata Zanda ya fata Muhammad ya bar addini iyayensa da kakanninsa ya ga yayin kuma ya kudure mummunan kudure shi ne ba kawai da yake kudure albarka su su ko ya rufe in kada su ya ci wani abu rijiya wa zanda da ke kome ma ya zo da kaje kaje ya kaje wannan alkur'ani ya kaje ya fara ya zai yi ya da kakanni mu ina in ce ɗan ya zo ya sashi da zai yi ya da kakanni mu rijiya da ya Allah ya amsa wannan da su kuma ya Allah ya amsa duk amsa sai ya rantsuwa yake wannan ne Allah ya rantsa da tauraro ko ko na jin rantsuwa ce ma da zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce ne إذا هوا إن ولا غني عنده كل من ذكر أن بشيء عنده ذكر سني الله الله أنت ذكر أن بشيء ذكر سني الله إذا ما لم تكن ما بوشيك بيتك ما أتى نجبا وما دعا بيتك بوشيك صلى الله عليه وسلم أجعل الله يا رب أين فوت بشيء بقى النبي يجيبا في أن ما أنت مع النبي يسمى سني رسول الله يجيبا وذر أن يجيبه ليكون من رب العالمين فاتقوا الله وأتيوني هكذا أن ما تكفي ni mun yi rajin alaji na wata Allah wa ji wuri kun tsoraci Allah ku yi ma sa alku alai shi ne da ka ce ka wannan Rasulullah alaihi wasallam ko da aka ce ba manzo ne shi ba Allah ne ya rawa masa yake ya fi yi Qur'an da shi inna ka rajin musulmiya eh ya rasa da sunan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma Qur'an yake inna ka rajin musulmiya kike kana cike da shi ma ita kuma da yake bi ma sai to in shi mu da da wani Allah wa ji rabbiya ba shi ne yake da shi ba Allah ne ke tanina a jiki ke tanina ke tanina da shi to haka kanin Allah da manzo Allah ke har abada in kun ga Allah kun ji su kai za ka yi duka wani ce da ke fito a wani na ka wani yi ne na imani ne ne ne ko ko na ba ne ne ko ne ke kan ne ko na ta gulla shi ke sai Allah ce da manzo Allah ke kuma yanzu shi ka fada sai za ka rama mu ka za ka kai wani ce kun huwa Allahu ahad ka ce da kun huwa Allahu ahad ya mutu da kun ka ce huwa Allahu ahad Allahu sayyid la ilaha illa huwa to duka mun ga Allah manzo Allah zai rama duka manzo Allah Allah ya rama haka ake tsakanin to ga وما ينطق عن الهوى وتولى مظلوما يبكي بفضل موسى لو كنت جيت اجار جرعاني مولانا صلى الله عليه وسلم ما يبكي بفضل موسى لما يشيك الجيد ابن ذيك اليوم تقلنا المشي وتنشى عن الأجيب لو مولانا الجيد عن الهوى بفضل موسى سبعي هوى نفسي بفضل موسى سعى بعضي مزعلة صلى الله عليه وسلم أشياء أبوه أن ذيك فأذن الدين أي كذا أبر كذا أي كذا أبر كذا ما وند لن سيريا ومسيرا وند أبو غير لكي وند سمتا mutane na su yi shi da mutane shi ya ba za mu taɓa nan ba ya yi ne da ya yi ne in huwa illa wa hayyu ya marwa duk shi da yake gaya musu sallallahu alaihi wasallam da tabbata ba sai wahayi wahayi ne yuha da aka aiko shi da yi zuwa gare shi wato da alqur'ani da zantukan annabi sallallahu alaihi wasallam hadisan annabi duk zantan Allah ne baki da alqur'ani zantan Allah ne hadisan annabi ma duk zantan Allah ne yadda alqur'ani ne mazalla da komai a cikin haka hadisan sa ba ba abin da ya faɗa a cikin la abin da Allah ya fi yake da shi ne ka ba shi ne ka ba a yi ka za a yi ka ba sai dai farkin alƙur'ani da hadisi alƙur'ani abin da jibril zai kawo zahira ya zo a zahiri wato kuna cikin sahabbai ne ya bai shi ke da ya kawo hadisi alƙur'ani shi alƙur'ani ke nan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda jibril wanda aka wanda ubangi wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji zai kawo masa shi da shi ya gaya masa ubangiji